إنهم إليه راجعون
أعوذ بالله السميع العليم ونباجي من الشر الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya mai tarin baiwa da nemomi ga bayansa wanda ya ni'imtar da mu wannan lokaci mai albarka da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka muna fatan Allah ta'ala ya datar da mu yau muna 26 ga watan jumadar ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara 1444 muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana darasin mu na baya dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya aya ta 46 yau insha Allah za mu tashi aya ta 47 mun ji yadda Allah madaukakin sarki ya ja hankalin al'umma musulmi cewa mu nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma sallah wasu malamai suka ce haƙuri da Allah yake nufi shine azumi don yana daga cikin abubuwa da suke da samun sababi na karɓar addu'a shine mutum ya zama to yana azumi mai azumi addu'a shi karɓar biya ce musamman ba lokacin da zai buɗe baki wasu malamai suka ce bisabar da ana nufin haƙuri kuma Allah madawacin sarki ya ce mu nemi taimakon Allah ta hanyar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam babu al'amarin da zai yi tsanani illa sai ya tashi zuwa sallah wani sahabi ce ranar yakin azab ka san sahabbai sun samu kansu cikin irin wani tsananin sani ba su taɓa sani irin wannan ba amma har a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ta sallah cikin dare har sai da gari ya waye har sai da asuba ta yi haka ranar yakin badar wani sahabi ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa na kwana kowa na bacci amma shi yana ta sallah to sunna ce ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amran idan wani al'amari ya mamaye shi sai tashi zuwa ga sallah mu ma duk lokacin da ka shiga wani hali to tashi zuwa ga sallah kai ta roƙon Allah madaukakin sarki a cikin sujada domin duk lokacin da mutum yake sallah kamar ya samu ta audience ne tsakanin shi da Allah nan ko mala'ika ba a bari ya shiga da lokacin da ka wata adda mala'ika ne zai dauka ya tafi sama da ita amma in a cikin sujada ne kai da Allah ne darat yasa manzo Allah yace idan ku yi ruku fa azimu fihi rabbi ku ta girmama Allah ku ta subhana rabbil azim subhana rabbil azim amma idan ku kasance a cikin sujada manzo Allah ce fajtahidu fi du'a ku yawaita addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a in dai goshin ku na cikin sujada waqi'u la amisa jaba lakum ku samu yaqini kuma cewa Allah ya karba in dai ka roƙi Allah a cikin sujada to ka rika shi'uri ka rika ji a zu- a ranka wannan bukatar taka an gama eh kamar in ka samu wani babban mutum kana gani ya fi karfin abu ka ce wani matsala taka za ta wannan ba matsala sai ka rika ji hankalin ka yayi ya kwanta ko kaga kamar an kare to wallahi masal ala misalin Allah ya fi karfin haka kila ka yabiya maka bukatar ya mutu ko abin da yake da shi ya zama babu in kuɗi ne ce zai baka sai ya je banki ɗauka sai a ce babu ne to babu da zo ko kaga yace wallahi ya hakuri da na maka alƙawari da sun ce babu da zo kaga kenan miskin da fa talib wal matalub amma in dai kana da bukata a wajen Allah har ka samu kai sallah raka'a biyu rakba a cikin sujada ka faɗi ma Allah bukatun ka bayan ya fi ka sani to ka ji kawai ka an gama kawai dan fa inna Allah la yaqbalu da'u gafilallah Allah bai karɓar addu'a mutumin da yake yaran kana wa Allah hasabe suka ce wanne ne wanda ya rafa na Allah annabi ya ce mutumin zai ce ka abin da ne mun yi addu'a mun yi addu'a shiru sai ya bar addu'a daga nan gurin sai Allah ya kara fushi da shi ka rika yaqini wa akibna an yustajaba lakum wa Allah ya ce ku rika samun tabbaci a zuciyarku da ranku kawai Allah ya karba Allah ya sa mu dace sai mu da aya ta gaba malam يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم na'am التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين mm.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Ubangiji ta'ala ya ce ya bani Isra'il ya ku ɗiyan annabi Yaqub Allah yana tunawa Yahudawa da ƙarin waɗansu nemomi bayan na baya ya ce uzukuru ku yi tunani ku tuna da ni'imati ni'imata allati an'amtu alaikum wannan da na ni'imtar da ku ita wata ni'ima ce anan sai Allah ce wa anni faddaltukum alal alamin ni ne na fifita ku akan dukkanin mutanen da kuka yi zamani da su waɗansu malamai suka ce akan dukkan sauran mutane Allah ya fifita yahudawa akan sauran kabilu amma abinda Allah ke nufi magana mafi inganci a nan a zamaninsu ubangiji tabaraka wata'ala ya fi fitar da annabawa da manya-manyan masana a cikin kabilar yahudu sau da haka Allah maɗaukakin sarki ke tuna musu wannan nema kamar yadda al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya fifita masu ilimi ko na duniya suna da fifiku a kan wanda ba su kai su ba haka masu ilimi na addini su ne uwayen al'umma za ka samu duk matsayin da Allah ya bai mutum to yana da waɗansu waɗanda suke da ilimi a gaban shi ko da sun fi shi ilimin sanin tsubu ne mun fahimci wannan wani zai koyi tsubu ɗakin shi ba sai an duka da kyar za a shiga amma wani yana da baini gidan ma kuma bitir-bitir amma sai ga ya zo ranar da biyu saboda wani samu biya- bukatun shi su biyo su biya a gurin wannan mutum saboda ya fi a kan sanin mai sanin tsubbace-tsubbace barantana wayan da allah bai sani na addini su allah ya ɗaukaka su ya zarjanta su kuma suna da kima a yi da mutane in musu lalace ba za ga kowane mutum idan sarautar gargajiya yake ji yana da malaman da yake ganin suna da fifiko da daraja ya kamata ya musu ladabi kuma ya kamata ya saurare su ya kamata ya kawo masa shawara akan da abin da zai idan yana jin mulki na siyasa akwai waɗansu malamai da ya sa gaba wanda yake wa ladabi kai ba gani yake kujerar tashi ba za ta girgirwa imamu su dan su suke ce mai kai a ja ba komi ja gaba kawai ba abin da za a yi sai ya ji kawai ya kama ƙarfi haka idan mutum janar ne ko marishar dan galoli ko shi a ko ɗansu malaman da yake zuwa ya ɗan duka to haka al'umma masu Allah sallallahu alaihi Allah ya fifita masu ilimi akan waɗanda ba su kai su ilimi ba haka a zamanin Yahudawa ubangiji ta Allah ya fifita su akan sauran halittu shine Allah yake tana musu wannan ni'ima wa zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna wannan ni'ima ta da ni'imtar da ku ita wa anni faddaltukum alal alamin Allah ya ce ni na fifita darajar ku akan sauran mutane waɗanda suke gama garin mutane wanda ba ku ba a zamanin ku sai Allah ya ce wattaku ku ji tsoron yawman wani wuni na musamman a wannan wunin yaya al'amari yake Allah ce la tajzi nafsun an nafsin shi'a wani mai rai ba zan iya kara wani mai rai wani abu ba saboda likullin mariyan minu yau mai zan sha'ani yi guri kowane mutum ranar al'amarin shi ya ishe shi ranar da ka ga ɗa bai iya karawa uban shi wani abu balle uwa uwa ba ta iya karawa ɗanta wani abu baba ba zai iya karawa ɗan da ya haifa wani abu ba saboda haka wannan ranar rana ce wanda hankali ya tashi ga kowa kowa kuma sha'ani shi ya ishe shi shi yasa Allah ta fitu da wannan ranar wanda za ta ji nafsu a nafsin shay'an wani mai rai ba zai ya dauka wani abu ba ya karawa wani daga cikin abin da yake da shi na ibada ko na lada ba dan shi wancan ya tsira ba wanda zai yi haka ko da kana ga ka tsira ba za ka yi ba shi yasa Allah ce yawma yafirul mar'u yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني kaga ubangiji ta Allah ya kalli kusancin mu da juna a cikin wayannan wadannan zana yace yau mai firil mar'u min akhihi rana ce wanda dan uwa ke gudun dan uwan shi me yasa jin tsoron kar ya zo ya ce yana bukatar dan kari ga dan dan shi ya jira wa ummihi ranar da mutum yake gujewa mahaifiyar shi mahaifiyar da ta aihe ka ta nuho ka ka gudu don jin tsoron kan tana bukatar dan wani abu ne a gurinka na lada don ta tsira wa abihi sannan ranar da za a ga mace yana gudun mahaifinsa wa sahibatihi mutum zai rika gujewa ba ta shi ta aure a nan duniya ana kalamomi masu daɗi kalamomi na soyayya an sha wuya an sha daɗi amma ran nan shi mutum yana gudun matar matar na gudun mijin wa barihi haka ko mace yana guje ma ƴaƴansa ƴaƴan suna gudunsa Allah ce da kullum mar'in minhu yawma dhan sha'ani yuguni saboda wannan ranar kowanne ɗaya daga cikin wanda aka zana kowa sha'ani shi ya ishe shi to rana ce la tajzi nafsun an nafsi shay'a wani mai rai bai ya karawa wani wani abu a ran duniya duk abin da baka da shi sai wani ya kara maka idan baka da gidan shiga sai wani ya araba idan baka da kuɗi sai wani ya taimake ka ya baka idan ma ka samu kanka cikin wani yanayi an kai an tsare ka a gidan kaso in kudi da ake maka sai wani ya biya ko wani ya bita kan wani wanda yake mai alhurba sai ba da umarni ya ce wannan a sake shi adi ba harkar a gaba ba za a jira ba kuma adi ba da sukin ka zai a ranar lahira babu wannan ba wanda ya sai faɗa adi sai Allah madaukakin sarki da haka Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atu rannan ba karɓar ceto daga wani zuwa ga wani illa man azanallahu liman yasha sai wanda Allah ya bada uzuri ga wanda ya so shi Allah ya ceta masu ceto ba su za su yi zabi ba Allah ne da kashi zai bada uzuri ga masu ceto zuwa ga wanda za su ceta shi yasa waɗansu malamai suka ce wala yaqulu bila shafa'atu wala yuqadu bila adalin ba za a karbi ceto tsakanin wayanda suke kafirai ba zuwa ga waɗansu kafiran wani azzalimi ba zai iya ceto wani azzalimi ba amma annaba za su yi ceto waliyyi za su yi ceto alkur'ani zai yi ceto mazala ya ce suratul bakara da ali imran za su zo suna masu ce kamar ka annahum gaba mazala ce za su zo kamar gajimare kamar girgije suna neman Allah ya ba su ceton wanda ke yawan karanta su a duniya Allah sa qur'ani ya cece mu haka waɗansu abakai za su cece abakansu a wani gurin abakai za su cece abakansu abakai mutanen kirki ba wani zai leka ga aljanna bai ga wani ba shi kuma tare suke komai na ibada shi kuma yana nan wata yar matsala ta sashi an ɗan sashi gidan kurkuku yana can bayan bayan da ake cewa yana bayan kanta sai da kawai yana so ya ga wannan abokin nashi a gidan aljanna shi kuma duk abin da Allah ya baka dama kai gurin shi aljanna to sai an baka dama baka gurin shari sai alheri sai Allah ya ce bai bukata ka sai ka ce kai wanda kike so gari a nan sai Allah ya ce kai nuna ba shi ga hita cikin bala'i ce ko kana so ka ce to da sai ka ce na'am sai Allah ce to an baka sai ka ji dalilin me yake cewa ka za ka dangare ka shan ruwa ku dundufi Allah malaukakin sarki dan ya faranta maka rai ya ƙara kwanta maka da hankali shi wani abin da dan dogon shi na imani a cikin zuciya waɗansu matsaloli ne suka sadi ake dan fakin din shi a can sai a baka dama ka je ka ceto shi to Allah malaukakin sarki ya ce wala yukuzu min adl ba za ka fa fansa ba daga arni zuwa ga wani shi ba wala hum yusarun sannan babu wani wanda zai taimaki wani tsakanin waɗanda suke kafirai da mushrikai da azzalimai sai Allah madaukakin sarki yace wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab me suke yi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum rabbikum azim yanzu ubangiji ta'ala sai ke ƙara tunawa bani isra'ila wata ni'ima ta gaba wanda ta faru fir'aun ubangiji ta'ala ya bashi mulki ga kuma santa zarce malamai sun ce ya yi shekaru ɗari ruwa ɗari hudu abin da ya sama cikin mulki ga Allah ya bashi lafiya ko muna bata kama shi yayi yayi da kakan kaka kuma yayi yayi da jikoki da gaba kullu saboda haka daga taso ba da ba shine Allah yazo tara sai mulki yayi mafarki wuta ta zo cikin garin Misra birnin da yake mulki wutan nan ta cinye duk wani gidan bakin ne kabilar shi Fir'auna amma duk wani wanda yake cikin kabilar Bani Isra'il ba wanda wuta ta shiga gidan shi sai kira malaman shi na tsahi ya tambaye su suka ce to wannan abin da ke nunawa za a samu wani cikin bani isra'ila ne faduwar mulkinka a hannun shi sai ya maka juyin mulki mulkin naka zai koma hannun bani isra'ila yanzu ya za a yi tun daga nan ya ce to a je a yi bincike duk matar da ta samu juna to ta je a yawo don a saboda lokacin za ta aihu kuma kar kowace ce da ta aihu a gida wanda ta haihu in ɗana miji ne a yanka shi in ya mace ne kuma sai a ƙyale ta haka aka yi ta yi su kuma sauran bani isra'il wanda sun riga sun girma duk wani aiki na kaskanci su ne sharar kwalta sai kabila bani isra'il ya san gwalalo sai kabila bani isra'il noma kiwo dako duk wata sana'a ta wahala ta kaskanci duk ilimin ba za a baka ofis ba ko mun diplom ɗinka kai ne ba ne birka ka je ka yi diplom ka yi digirar digiri ka zama kai profesa ne kai ko doktor ne ko wani injiniyar ne sai a diba aiki na kaskanci sai a baka kuma mulkin duniya ne yake ba mulkin ƙasa guda ba yanzu haka aka yi ta yi aka ɗauki tsawon shekaru ana ta yafi a yamaza har sai da ta kai waɗansu daga cikin ministocin shi damar fir'auna shi ya zo da mulki irin da kabilar shi sai kabilar shi ke bai musu suka ce ya fir'auna ai waɗanda suke bada aikin wahala kitan bani isra'ila ne kuma duk tsofaffi ne idan suka tsufa wa zai bada aikin wahala wa zai bada fuskari wa zai ya san gwalolo su za su rika bada aikin kwadago duk ƴaƴansu maza a yi shekaru ana yankawa ba saurayi ba matashi sai tsofaffi tsaffin da ba su iya bada aikin wahala ba da yake dolo ne ya ce musu ya za yi to yanzu abin da za yi kawai a dakatar da yanka shekara daya a sami shekara guda duk wanda ya zo ba za a yanka shi ba shekara ta gaba kuma sai a fara yankawa Allah da ya so ya nuna wa fir'auna ba shi yake yi ba shi bi gida ne bai iya ba shekarar da ake barin ɗa namiji cikin bari da ba a yankawa sai aka yi ɗan uwan annabi musa a shi ne wa harun kaga shi ya tsallaka ko ya tsallaka shekarar da duk ɗan da aka haihuwa namiji za a yanka shi sai allah ya ce annabi musa kai kuma a wannan shekarar nake so ka zo a nuna fi na'ura bai iya ba shi ya sa ma ma'aikiyar annabi musa in ta yi harun ya girma ya warware aka samu cikin musa alaihi salam tana cikin wannan halin kusa da aihuwa take tunanin idan ta aihu ya za ta yi da wannan ɗannata sai Allah ya sanya mata jin wannan ɗan da za ta aifa wallahi tana son shi ya za ta yi ta kusan wannan shekarar duk ɗan da aka aifa in dai ɗan namiji a cikin ƙabilar bani isra'il za a yanka shi Allah madaukakin sarki sai mata ilhama wa auhayna ila ummi musa
أها.
فإذا خفت عليه فألقيه في في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين kawai sai Allah ya uwar wahayi tana zaune waɗansu malamai suka ce ilhama ne ka ji kawai an tsara maka abu kana so ka yi kaza ka yi kaza ka yi kawai sai ka tashi ka yi kamar irin wahayin da aka wa zuma ƙudan zuma irin wahayin da Allah maɗaukacin sarki ya wa uwar annabi Musa alaihissalam wa wahayi ila ummu Musa sai muka yi wahayi zuwa ga uwar annabi Isa muka ce an arda ihi kawai ki a gidanki kuma idan kin haifa ki shayar da kayanki da take taranto ya haka zai to ka sa Allah madaukakin sarki yana baka abu gurgurdan imanin ka ko idan aka ce ta aiki dan kuma ta shayar da shi da kanta amma zai saba wa tunani tunda ta san dai duk wani dan bazin sana da aihu shi za a yanka shi a wannan shekara sai Allah ya kama ta sauki sauki ce fa idza kimti alaihi amma idan kin ji tsoro akan a kama shi a yanka shi idan kin aihe shi fa alqihi fil yam ki jefa shi a cikin ruwa kaga da bayan matsala ce ko jariri aka jefa shi a cikin ruwa akwai rayuwa a cikin tunanin dan adam dai ba zai rayu ba amma mutuwa ba sai an bata umarni take dauka yanzu kawai sai ta samu wani kafinta wata tana so ya mata sunduki ta ba da plankin sai gane da kawai kamar jariri za a sa waɗansu malaman tarihi suna ta sai tambaye ta me za yi fita kai dai na sa ka dai ka yi ya ta sai ta gaya mishi da ta gaya ba ba kawai ta sito ne ɗare na haifa kuma nake jin tsoron kana yanka mishi za sa shi a cikin wannan sanduki yanzu in jefa shi a cikin ruwa inda rabar shi sai wani tsinta ya kama da shi wata ƙasa ba saboda haka da ji a zuciyata ya hainu sauki waɗansu masu tarihi suna cewa da ya ji haka shi kuma sai je gidan firauna don ya ba da labari da ya je ya irin ta wani bahaushe sarki kudin kanawa ya zo da labari ko aka ce faɗi bayanin da ka zo da shi kawai sai allah ya rike baki ya kasa magana ana jira ya bayani bai yi ba da aka duba sai dai tashi tafi shi hallo da ya koma sun daya mai kai ya kamata fa zo bar labari hallo ya dawo yana ba a bashi audience zai yi bayani kuma ya shige kasa bayani da ya dauku da kace kai wanda ya kamata a tsara mai gajiya aka mai dukan siya kaga ya samu la'ada tun daga nan ko da wasu malamai suka ce shi tun daga nan ya ce kai wanda ya kamata a yi imani da shi an ce shi ne lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa fir'auna ya ce a kawo Musa shi ne wanda ya bi وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أها.
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين wasu malamai suka ce shi ne ya zagaye waje ya samu annabi musa ya ce ya musa innal mala'a ya ta nuna bai amma da san bashin a kama ka manyan kasar da ai itifaki kawai a kawo kanka a kashe ka ya ta nuna duka ne ka tuno an yi umarni da inda aka ka a kashe ka saboda haka fakar ga wata daga garin nan ni na maka nasiha ne wasu malamai suka ce shine wancan ma mu'minin min ali fir'aun ya kataba imanu wa takataru da rajulun an yaqulu rabbi allah wanda fir'aun ya ta kubar da kashe musa ta haba za ka kashe mutum dan ya ta ubangiji shi allah ne to ko dai ko wanda ya daban ne shi dai wannan an ce ya sha kashin banza yanzu ta samu wannan saduki sai ta sanya musa a ciki ta je ta jefa shi a cikin ruwa allah da hikima iyalin gidan fir'auna sun je bakin ruwa ka san biyan manya suna zuwa a je a shakata ko a bakin ruwa inda iska bai daɗi ke buga kawai sai suka tsinkaye wani saduki sai to ga wani abu can gudun a cikin ruwa sun tsinci kayan su sai wani mai karfi ya shiga ya dauko ana zawa da sanduki da suka kai gida suka shiga tsuntuwa da suke ana gudun cikin sanduki ta sai ga wani yaro mai kyau ta kai shi gudun fir'aun fir'aun da ya gaishe ce ka wannan ai kawai tana yiwa ba shi ne dan bani isra'ila zai amsa mulki da a kashe shi to kasa idan mutum ya cika dan bariki sosai yana jin maganar madam ko matar fir'auna sai ta gace la ta katulu وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك dami لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون imra'atin fir'auna ta ce la ta katulu a haba ya za ka kashe shi kuma kada kashe shi qurratu ainin li walak la ta katulu ai wannan yara a ganshi ma a cikin gidan nan namu ni da kai ai wani abu ne abun burgewa ni da kai idan ka kalle shi ba a cikin gidan a ce mu muke da ɗa'irin wannan mai kyau a cikin gidan nan an ce na musamman aiwa tsakaninsu ba ai wani abu ne na farin ciki da sanyin ido da daɗin rai a gidan kuma idan ya girma a sa'ayen fa'ada ai kila ba ya mana amfani tunda babu da wani ɗa namiji a wannan tafi da huwala da ko mu ɗauke shi a matsayin ɗa Allah ya ce da fir'auna da matar da 'yan fada da bayi da barorin gida da duk yan garin musra ba wanda ya san musa ne wanda shi ne zai amshi mulki a hannun fir'auna babu lashin ba wanda ya sani a lokacin to yanzu fir'auna ya ce dakon inda hajiya ta yi magana ko mana ta ce a bashi kaga dole ya mai wuya idan kaga mutum ya zamanto baya iya tsallaka maganar mata mai kyau da mara kyau to ya samu mai aƙida irin ta fir'auna kenan amma a ragunan shi Allah ne ya tilasta shi wannan ba na hankalin shi ya kwanta ba tunda ta ce a kyale shi kuma dole ya kyale yanzu matsalar da ke da akwai ya za a yi kuma a rene shi kuma ya dame su da kuka shi kuma ya so a yi rance shi ka san irin bayan da yanzu sai aka to duk aje matan da aka yanka ƴaƴan su a rika kawa in an samu wanda ta ɗauke shi ya yarda ya sha nonon ta sai a kawo wata wata hawis ko ya kata ya kata fale ta zauna ta rene shi yanzu shi Allah da iko shi kuma duk uwar da ta zo ta bai annabi Musa nono sai Allah ya sa kai ya karbi nono shi ne Allah ce wa haramna alaihi maradi وحرمنا عليه المراضع من قبل yanzu sai Allah ya haramta annabi Musa shan nonon kowace mace gabanin uwar shi aka wannan ta bai kame nono sai ya kuka sai ya kisha aka wannan to a lokacin sai labari ya kai wa uwar annabi Musa ai wannan dan naki misali ne ai tsuntuwa dai a gidan Fir'auna ai ba kowa san danta bane yaro yana da alfanta yaro mai kyau yana kuka ana da yawan wadda ta sha da shi ita kuma batta daga cikin wanda an rubuta ta aihu tunda ta aihu ne a ɓoye yanzu akwai ɗan uwar annabi musa ana cire ita maryam faƙalar da ya kutihi kusihi sai ta cewa ɗan uwar nan ta musa ki zai yaye shi je ki diba ki ga wani hali yake ciki yanzu yariya ta zo gidan fir'auna yariya ce karba ba za a hana ta shiga ba ko ta sa ido ta yi ss tana ta ga labarin mai ke faruwa da ta gaba da ke faruwa sai ta yanke hukunci da kanta ba ta je ta tambayi uwar ba a kawo wannan mata a meka mata yaron sai ya fashe da kuka sai ya kishin nono a kawo wannan sai a meka shi kenan sai yariya ta yi magana فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصرون kaga ita uwar aiki da ita mata faqala li ikutihi qusihi je ki bincika ki ji yare ke ciki ita kuma da tazo sai ta yi magana tace hal adullukum ala alibati yakfulunahu lakum ba za ku so in nuna muku wa- wa- wa- wani gida mutanen gidan nan idan kun je kun kawo mace ɗaya daga ciki akwai mata wata mata wadda ta iya reno wanda za ta iya reno muku wannan da saboda za ta iya gyara makuci ta iya ɗaukar ‘ya'ya jirajire ta rene su da kun je ku wannan matar kun kata za ku dace haka lokacin da ba abin da ake nema kenan sai ta a shi kenan sai aka ɗauki jami'ai ko iya zai da wata mota ta fare ko da cijuwa tana gida ta ji labarin ‘ya'yarta mai za ta kama ta labari sai ta ji an ce kawai ga mota ta fada shugaban ƙasa da sojoji a ƙofar ga ta ce na shiga uku haddari ma kenan ba ta san ba wani ce ba kore daga Allah aka sallama aka ce to yanzu abinda ake so ana neman ta kofar fir'auna amma abinda za ta yi yaro ne aka tsanta ake so a samu wanda zai shayar da shi ga wata yariya yar karama in ta bada labarin a nan gina akwai wanda ta iya shayarwa muna jin kuma ke ce don haka muna so idan kin je yaron nan in zai iya shan nonon ki to za a biya ki kuɗi mai tsada ki zauna a fale kuma ki shayar da shi kaga Allah ya yi hikima shigo can in tana jin tsoron ta rike da ta rike shi ta sha da shi ba ba abin da zai samu ko amma sai Allah ta hikima ce in kina jin tsoron wani abu ya farto jefa shi a cikin mai teku duk da aka zama bakin na raduhu ilaki zama mai domin kishi ne ko ki kai tekun ne mai domin kishi zami dama an gaya mata haka kuma ta yarda lokacin da ta zo mana zuciyarta cike da farin ciki hata sun ta yi hali irin da mata fa in ka rila tumu dibihi laula an rabu dana alaƙar biha Allah ce saura ƙirs saboda murna da farin ciki a lokacin da ta rungu ɗan ta ce aida wani na aihe shi saura ƙirs Allah ya ce murna ya cika zuciyar Allah ya ce in ka rila tumu saura ƙirs ta bayyana in ba don mun ɗaure zuciyar ta shi ake son mutum ya zama to mai juriya ba wasu yake cewa ciki ba don tuwo da kura aka yi shi ba ko an yi shi na gemi ya rike rike waɗansu abubuwa na sulhu ba komai za ka faɗa ba saura kaɗan da faɗi sai Allah ce sai muka ɗaure zuciyarta don ta kasance daga cikin mumini ya daga cikin siffar imani ba komai za ka faɗi ba ka rike rike sulhunka shi kenan an ce da aka beka mata ɗan ana beka mata sai wawar nono da kanshi ya ta yi hikima irin da mata sai ta ɗan buge shi sai ya kuka a ce ayya ita ɗin ba ita kuma hikima ce ta irin ta mata da ta bai kama shi na hagu da ya rarraba ya ta buge shi ya ta sake bai kayi na dama sai rarraba ya ta kyale shi aka ce da to shi kenan alhamdulillah yanzu ga tara ɗanta a hannu dubu dubu kuma a fada da salar aka ce da za a da ake so da ita ta dawo nan gidan ta shayar da wannan yara za a biya ta kuɗi ta ce ita sai dai a ba ta dama ta kuma gidan ta su zauna ina ita ina zama a wannan guri aka ce a wani ai umarni daga sarki ta ce a da haka gara ku rike kayan abis a dakata dakata ya za ka ce a nemo arba arba ko ai dole a jiwa mota bai sai aka ce a ji a rushe gidan nasu ba dan da yake daga fada za a zana a rirata gidan laka ne a rushe gidan a yi musu gida na kirki a sami a sa gilas da gilas a sa ac a sa komi inda yaro zai riga samun lumfashi mai daɗi yadda sai aka ja gyara musu gida aka gyara musu abinci aka yi mata sanar take da nan duka wannan hikima ce ta Allah zakaran da zai yi tsira ko ana ruwan shafa ba haka malam Bahaushe ce ba wallahi ka yarda da Allah ba wanda ya sai wani abu da kai in Allah ya kare ka duk wata matsala tana samun ka ne sakamakon baka nemi kariyar Allah ba idan Allah ya baka ba wanda ya sai kwaci idan Allah ya tsare ka ba wanda ya sai baka wani abu bidima baka Allah maɗaukacin sarki ya sa Musa ya ci tuwon fir'auna ya sha ruwan fir'auna suturarsa da kulawarsa tun yana jariri kuma shi makiye shi ne yana neman shi neman shi yake har ya sa yake ya'yan mutane saboda shi amma sa ki a wannan ai kai ma za ka nemi shi shi yasa lokacin da nan Musa ya zo sai yake mai gori ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين yace ya Musa alam rabbika fina walida wai ba kai ne wani dare ne kamar tun kana dan jariri dan karami ba kai ne wanda a gida na dare ne ka ba ka zauna a wannan gida ɗan shekaru kaɗan wa fa'alta fa'alatuka lati fa'alta wa anta bidaka har ka aikata abin da ka aikata yanzu kai ne ka zo ka kafirce ba kace riba Allah ba Allah Musa ce na san an yi haka amma fa'altu ha idan wa ana min zalim na ci tuwanka na sha ruwanka karkashin kulawarka amma na duka umarnin Allah ne wannan mummunan aiki ku da kake cewa nayi lokacin ban san shari'a ba fa'altu ha idan wa ana min zalim saboda haka ba wannan yasa da lai aika aikar da kace a cikin rishin sani kuka ce za ku kashe ni fafarartu minkum fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin Allah Musa ce duka ayi na ji tsoron ku na gudu amma a cikin gudun nan da Allah ya bada hukunci ya sa da cikin manzali shi yasa da dawo nake kiranka akan ni dan sako ne daga Allah bai abin fada baya fada sai dai ya fada Allah duka imamu ya karanta ko mun faɗa mai faɗi sai mun faɗa annabi Musa kuma ya ci gaba da faɗin maganganun shi وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل yace wannan ni'ima ce dai wanda kake faɗi kana mana gori da ita ko to abin da nake so da kai duka wannan dayar da ayi abin da nake so da kai yanzu ka bar bautar da bani Isra'il yanzu aka ci gaba da tattaunawa tsakanin annabi Allah Musa da Fir'aun la'anahu Allah قال فرعون وما رب
yanzu sai ce العالمين to dakata wai kai ka ce akwai ubangijin talakai ba ni ba waye shi waye ba mahalicin talakai in ba ni ba ka ji matsauran kai ba da iskancin fir'auna wasu shi ne ubangijin talakai ana musa ci gaba da kare hujjoji قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ya ce موقنين ubangiji shi da wanda ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa in har ka yi yarda ka sakankance to shi ne ubangijin sammai da ƙasa aka ci gaba da tattaunawa قال فرع قال لمن حوله ألا تستمعون dan ya wata da hankalin mutane sai ya ce wai kuna jin abin da yake faɗi ba ala ta sami wai kuna jin shi ba wai abin da so yake ya wata da hankalin mutane kasu yadda da abin da yake faɗi wai ala ta sami wai kuna jin ba abin da yake faɗi su kuma suka ce mashi ne قال ربكم ورب آبائكم yanzu na da الأولين fir'auna yake sai ya juya gurin mutane ba ya ce wanda nake magana akan shi ne Allah rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ku kanku ma ku sani shine ubangijin da ya halicce ku iyayenku da kakanninku shine ya halicce su yanzu annabi Musa alaihi salam yayi magana da Fir'auna tunda shi Fir'auna ya sayo wayanta ya ce ko kuna ji abin da yake wadi shi ma sai ya sayo su to to ubangijin da nake magana shine wanda ya halicce ku ya halicci iyayenku tura ta kai bago har shi Fir'auna ya musata yake قال cewa إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون yace kai ku sarara inda rasulakum allazi yusla laka kaga shaqiyi ko fir'auna dan falsafa ne akwai philosophy akan shi inda rasulakum allazi yusla wannan manzon da aka aiko muku kaga shi ma ya tabbatar da manzo ne amma ban da shi ce wallahi ba hukaci ne kaga da yuska inda rasulakum allazi yusla kun ga wannan annabin manzon da aka aiko muku kaga da bakin shi ya ce mi ya ce manzon da aka aiko amma wani mutum da wanda yake mai fasta kafa kawo hufa ya wutar da hankalinsu kuma suna biyayya gare su in ya zara suna iya kamar sun shiga sai ya sake musu wata magana kuma ya ya- ya yi abin da su inda rasula kuma lamsu da alaikum kun ga wannan manzon da aka aiko muku ya ce daga allah yake wallahi ba hukaci ne shi yasa a wani gurin ba da magana ta kai magana ya ce inni la azunaka ya musa masahura lalle ina tsammanin kai musa an maka sihiri ne ka haukace shi ba sai rama yace da kada alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh ka san ba wanda ya saukar da wadannan ayoyi sai ubangiji da ya halitta sammai bakwai da ƙasa bakwai kadima hagini ma wa idila azalaka ya fir'auna masabura ina tsammanin kai ma fir'auna halakakke ne kai aka ɗaya da ɗaya ko haka aka yi ta yi da fir'auna da musa har allah maɗaukakin sarki ya karya annabi ya karya fir'auna ya bai annabi musa nar- wato nasara bayan tsawon shekaru tura ta kai bango har yi addu'a ya ce allah ya hallaka fir'auna innaka atata fir'auna wa mala'ahu zinata wa amana- wa amwalan fil hayati duniya allah ka bai fir'auna mulki da jin daɗin rayuwa da kaza kaza don su ɓace daga allah ka kama su ka rike dukiyarsu zuciyar ka karfafa ta kai kai imani har sai ya ga azaba Allah ya ce mishi ya kai Musa ujibar da wasu قال
kuma قد mustaqima أجيبت دعوتكما فاستقيما yanzu addu'a da kai an karfa shi yana addu'a Musa yana addu'a dan uwan shi Haruna cewa da a- amin amma aka ce an karba addu'a ya suje sujira malamin ka ce zai ku shekara 40 ne an karba amma aka ce suje kai kuma yanzu da ka ce Allah wani sa kuke baka ko da shi wazar shi yake da Allah ya roki Allah aka ce mai an karba ujibar da autu kuma addu'a da kake kira dan uwanka an karba amma fastaqima ku je ku dan jira wala tattabi'a da sabrul ladina kada ku bahayir wadanda ba su da ilimi jahili ne ke roƙon Allah yanzu ya ce dole sai Allah ya karba mai yanzu idan ka roƙi Allah ka kare amma kai yakinin cewa kamar yadda in ka sha ruwa zaka ji maganin ne ishi ruwa haka in ka roƙi Allah Allah zai gaba bukatarka amma kai ka ce sai yanzu shi Allah ya san yadda zai yi da kai to wannan abubuwan da suka faru bautar da bani Isra'il yanka yaya maza a rayar da mata ita ce Allah yake cira musu wai zina jayrakum min ali fir'aun dan ne ko ku tuna lokacin da muka tsaratar da ku daga bala'in fir'aun da mutanen shi yasumuna su al'azab suna dandana muku mummunan azaba daga cikin azaba yuzabbihuna abana ku suke yanka ƴaƴanku maza dan kana samu musa a ciki wa yastayinu sa ku suna- suna raya aya mata wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim daga cikin wannan jarabawa da Allah ya muku akwai ni'ima daga ubangijinku ni'ima babba yadda Allah ya tseratar da ku daga wahalhalu da bauta da walakantarwa da kisa da fir'auna yake wa ƴaƴan maza a cikin ku sai Allah ya ce وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون yanzu banda wannan ni'imar da Allah ya wa bani Isra'il ganima ta biyu kuma wa idh faraqna bikum al-bahr tura ta kai bango Allah ya umara alai Musa da dukkan wanda suka yi imani su fita daga garin aka zo aka biyo Fir'auna ga Musa tan da bani Isra'ila suka yi imani da shi ya tattara su gaba ɗaya sun fita ita to shikenan ku rabu da su innahu la la shirzumatun qalilun ka ji magana irin ta girman kai ko ha wanda yan tsiraru wanda yan tsiraru ne ai wai na mi mu ai za mu gama da su yan tsiraru da buƙe da su ba su shawo ba za mu huta daga garin da ba ma sai mun ji da kara yayin shira garin sun yi nisa da gari don gargawa wakil su su mana wari a cikin gari ya ta alfahari an ce a wannan daren zakaru ba su yi cera ba a sai da gari ya waye sai ya ce to yana son duk wani bakin ne wanda ke cikin gwamnatin shi dama shi dan kabilanci ne da kwai da kwalkwata ko kwanku da kwalkwata ku ba haka suke sha ba ku hoto kanku da kwalkwata ku a hoto kwai da kwalkwata a je a musu musa gaba daya a zirka ke su kowa ya fito duk wani wanda ke cikin gwamnati da talaka da yake yanzu idan aka ce dan farto ku zai zo a duk wanda yake cikin farto zai fito tarbe ko kwai da kwalkwata balle ba ku kuce mulki ga mulki ga sefa sai a ji har wanda suke dasa ba a ɗauko su da motoci a ba su ɗan wani abu to haka fir'auna ya bani umarni ya ce a fito a ce shi bai sani ba allah maɗaukin sarki zai yi musu shahada musu an samu shahada musu rugo daga bayan gasar garin sai gurin gashi ya ce ina wula shi zumatun kalilu wa ina lalana ga'in mu za mu jama rizkar da su mu yi fata da su yanzu ga fir'auna nan ya bibi bayan annabi Musa da tawagarsa mutanen annabi Musa sun kai bakin teku suke ga wata irin kura na tashi a bayansu suna waiwayawa sun ga ai fir'auna ne da kanshi da sojojin shi da rundunar su gaba daya suka taimun shiga uku inna la bani yakun فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون lokacin da fir'auna da tawagai suka hango annabi Musa annabi Musa tawagai suka hango fir'auna da jama'a shi shine tara'al jama'a ne kowace jama'a ta ga kowace annabi Musa da masu imani sun ga su fir'auna ce su fir'auna sun ga su Musa nan kuma gaba ku teku ne ba su da kwale-kwale kaga ko kai ne ai zaka ce shikenan ta mutu ta kare suka ce inna la ba shikenan ta mutu ta kare ya Musa inna la mudrikun ai babu mu ta mutu ta kare mun shiga uku annabi Musa saboda karfin imani duk da ya san gaban teku ne kuma babu ruwa babu jirgin ruwa a gare su hankalin shi bai tashi ba sai ya ce musu bi قال كلا aha إن معي ربي سيهدي ala kalla annabi Musa ya ce ina ku kwanta da hankalinku inna ma'i rabbi ai ubangiji na na tare da ni wanda yake tare da Allah ai ba zai ji kunya ba wallahi kai kai ba zaka zama kai na Allah ne ka zama kana tare da Allah kowane lokaci kala kalla yace musu ina ko kadan ba abin da zai same ku kwanta da hankalinku inna ma'i rabbi ubangiji mu na tare da mu sai hadin kuma da sannu zai shiryar da mu ta farkin da zai ka hanyar mafita shi Allah shi sai da wuta take ruwa ba da Allah ba ne ai ruwa da Allah ne shi kenan sai suka samu nutsuwa shi da aka ce idan shugaba yana da ƙarfin imani imanin nashi na tasiri ga- ga mabiya amma in shugaba ya lalace to shi kenan za ka samu mutane imanin su kullum yana yin rauni kaga su sun sare hankalinsu ya tashi suka ce mun shiga uku mun bari mun lalace inna la mudriku qala kalla yace a ba haka abin yake ba ga kalmar yake ya musa yace inna ba'i rabbi sayahadin ina sanar da ku ubangiji na na tare da mu kuma wallahi zai shiryar da mu akan tafarkin da yake mafici kuma sai Allah ya tsallaka mu daga bala'in fir'aun فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر maganar na karewa kawai sai Allah ya ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce ya Musa annabi bi asakal bahar wannan kogi dake gaban ku dauko sandan nan taka ka buge shi an gane sanda ko irje wanda ya saka ta zama macijiya ta ta nufi fir'auna ya fita a guje ya ce Musa ka ba kayan gaba ya zaka Allah gane saddafa ko kai ne za ka gudu yanzu sama ba sai da ya gudu ba wallahi shi ma sai da ya gudu annabi musa da kanshi wata rana da ya saki sandar da wallahi ta bayi tsoro yana sakin sandar fa da ta nufo shi allah ce walla gudu ba da wallahi ya kin allah ce ya musa akabil wala takar shi ma a karan farko da ya sake ta ya ga kawai ta zama katul macijiya ta yi wallahi ta yi da gudu yana allah ta dakata musa kama ta kada ka ji tsoro in yi laya kamar jiyar mursalin ai idan aka ce mutum manzo ne mun aiko shi a baya jin tsoro ai jarumi yake zama musa abin ba irin da dama ne kama ta yana waiwaiwa kuma sai ga ta yi haka za ta kame hari kuma sai kawai kamo ta sai ga ashe kawai bakin irin lankwasar kwajirin nan da ya rike sai to aya guda ce balle fir'auna shi ma fir'auna aka saka mai ai a guje ya huta sai musa ya zaka halaka da rike sandar ka to wannan sandar ce ita ce wanda yana rike da ita Allah ce mushi wa matarka biye biye ka ya Musa me a hannunka ya kai Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa husi biha ala ganami wa liya fiha ma'aribu ukhra yace sanda ta ci idan na gaji sai in caka ta sai kaga in kaga makiyayi a daji ya gaji sai ga ya ya laune sandar a kawace a jikin sanda ko ai hutu yake atawakkau alaiha kenan naka ɗan jingirwa da ita idan kaya yi kaya sai ya rataya a jikinsa da sai ya mi a gani idan ya tarla wani ganye ko 'ya'yan da ake cewa magariya da sauransu dabbobin ba za su kai ba sai ya karkaɗo musu wa hushi biya ala gadami da ya ce wali ya fi hamu aribun ukura ina da waɗansu amfani masu yawa da sandan in rana ta yi rana iya kafa ta aka ce sai ta yi ganye ta yi irwa idan yana so sha ƴaƴan banan in ya kamata sai ta yi aiho mashi ƴaƴan banan kawai ya bore idan yana so duk wanda sai waliya fa fiya muharibu ukra amfani daban da bai rai da ita to wannan sanda sai aka ce irdubi a sakal bahar dauki sanda da ka bigiruwar da ya kai Musa فانفلق فكان كل فرق كالطود to wannan shine bayani fanfalaka yana daukar sanda da ya bigiruwa kawai fakara kullu firqin kaqudul azim an ce kamar gurub wajen guda goma sha biyu ne kawai sai kashi wata irin makekiyar dubul ba za a ce kome wadda ta fi dubul ba ba wata irin kwalta wadda ya kaji kashin laraba za a gari kasan gani kashin laraba za a ga wata kwaltar wajen ale wajen mota biyar ko shida za ta tafi dawowa kuma haka ba irin samun wani kwaltar ba wanda in za a yi kuna zama ma sai an sabji kafa to su haka nan allah maɗaukin sarki sai ya sanya wasu irin shara sharan kwalta hayya titi gashi nan a tsakar ruwa kawai ya bude da shi da Allah ta fai za faraka wai za faraka na bai kurba mutum lokacin da na sanya ruwa ya dare ruwa a kasa kawai ya dare aka shimfiɗa musu hanya me yasa Allah ya haka nan fa anjanaku da in tsayratar da ku yana baka sanda kawai sai ga kullum fa kana kullu firdin ka tawdul azim kowace jama'a ba sai yi turayya ba ka san idan an ce ga kaman kuna cikin mota ne sai aka ce wuta ta kama a motar wajen fita ya kace gani eh wanda ya taka wani wanda ya dace wani ko to dan kasi wani hargowar gafir aure baya kai ya hallaka su a hunda musu hanya da sai aka hunda hanya ma kama ka guda goma sha biyu babu turo ne ya babu wani kunci ce kowa ya tafiya salim alu ba ba ruwa ya buga hin sanda bane aka samu hanya da suka huta sun kai karshe ga fir'auna ya zo ya kamata Musa ya bar hanyar sai da kisan da zai buga aka ce a Musa wannan karambani ne ba za ka bari watrukil bahra rahwa Allah ya ce ka kyale ta ko haka da kyale shi ka gaugawa Allah ya ce kyale su shigo matsiyata ai wata runduna ce wanda mun kare ni ta shi da ya ga ya buga sanda an samu hanya ya huta sai ya ji tsoron karfin aure ba ya ba hanyar yami yawata sai daga sanda zai kwala ruwa ka ta watar kulbara rawa kakka yi karambani musa kyale ruwan da yadda yake kyale shi haka su wa'annan da kake jin kansu shigo sirra ku kyale su shigo innahu jundun mugurku su wata rundula ce wanda za mu durmiya ta a ciki dan kai ka wuce su ma ba wuce za su yi ba shi kuma bira daga can sai dariya ce kaga ruwa ya ga zati da ya bar hayya har musa ya wuce ka ji sakare Allah ce ka shigo shigo dai matsayaci su sun gama fita su kuma suka shigo sai da aka bar waɗanda suke na gaba-gaba sun shigo tsakiya na baya ma sun shigo na gaba sun kusa fita suna ga kafin sun yi mi sun ci nasara sun tsira sun labusa ko sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to yanzu ruwa su ake haɗi Allah maɗaukin sarki sai ya sa ruwa ya koma kamar da gaba ɗaya su suka halaka sai ga fir'auna yana so ya kalmar shahada an sai ana shiga musulunci ne da waɗansu irin kalmomi daban-daban mu za ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to a cikin wata al'umma ana cewa an kace ana musulmi ni musulmi da ka musulunta ya ce kalmar shahada a wata kalmar gashi nan duk ɗan kalmomin da ake shiga musulunci he ne dunkule su a guri guda da ya sha wahala حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل Aha.
وأنا من المسلمين yanzu hatta idan an zarka wani garaku sai da ya gade babu makawa ya hallaka kawai ya riga ya dumi a cikin ruwa ƙala amantu kalma amantu an ce kalma ce wanda kamar shiga musulunci ne a wata al'umma sai ya ce ya ya yi imani annahu shi la ilaha wannan ba aka bar shiga kamar kalma ce ta shahada a wani zamanin an ce lokacin da ce la ilaha mala'ikar gudu ya dauko laka yake tusawa a bakin dan kai ya ce illallah matsayaci in ya tuka da kalmar shahada ai yayi wa mutane dabara ko ban kada akiru kalamu la ilaha illallah haka yaso yayi dabara fa amantu annahu la ilaha sai Allah ya hada shi ce illallah kalma amantu bata yi ba la ilaha illallah bata samu ba illal ladhi amana bihi banu isra'ila ya sha kwana ko eh ya sha kwana Allah ya sa shi ya sha kwana bai samu kalma shi yasa da ya kalma shahada da duk duk ya cika da shi babu bakada sai aljanna amma sai Allah ya hana yace ya yarda babu wani abin bauta sai wannan wanda amana bihi banu isra banu isra suka yi imani shi kenan dai ba shi ba yace ko wa ana bin musulmi ko ita wai shi ma yanzu musulmi ne kaji shaki ko wai shi ma musulmi ne yanzu Allah ya ce mishi al'ana
الآن وقد عصيت قبل وكنت من ubangiji ta alata al'ana kuma sai yanzu fir'auna sai yanzu kana sai ta kabul ka cika rage ba babbaka tun gabanin haka bai faru ba ka zama daga cikin manyan manyan mabannata a duniya yanzu ka ce ka yarda ka yi imani Allah ya ce za a baka dai alhurba kwara daya فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية wannan ita ce alhurba da Allah ya masa Allah ya ce fal yawma a yau in ji Allah wannan ranar da aka zulmiyar da shi aka gaya masa a kunnen shi aka ce fal yawma yarjika yau za mu tsiratar da gangan jikinka kadai rajika ne bada duka za mu tsare da- da kai ta hanyar hutar da ga- gawar jikinka ita ma me yasa za a hutar da ita litakuna liman khalfaka aya dan ta zama ga waɗanda za su zo a bayan ka aya ce idan aka ji an bada labarin ayi fir'auna wani ya ce ƙarya yake ko yanzu ƙarya yana dan gawar shege a musra shaki lanahullah gawar ka ne wannan za mu maka alhurma a fito da ita dan ya zama ga waɗanda za su zo a bayan ka aya ne amma duk da ka sai ga mutum ya biya kuɗi daga ƙasarsu bai nisa bature ya dau jirgi ya rayu bizar misra ya daidai daga galifin arab mai wakon ya ganta ya imani ya zo cigaba da shan giya shirka hurtus
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل shi yasa Allah ce za mu bar gawar ya dan ya zama aya ga mutanen baya amma sai Allah ce wa inna kathira minan nas sai dai da yawa daga cikin mutane an ayatina dangane da ayoyin nawa ko da sun gani kiri da muzu la gafilun ayyar kana suke ba sa imani haka ne kuma haka ne da yawa sun je sun ga fir'auna ba ko su imani sun ci gaba da kafirtar su har yanzu yana rashin ki asalu laka ba za ka ga shi ana yawon shi shekara dubu da ka Allah gori ne wallahi ya kamata mutum ya ƙara imani da alkur'ani da abin da alkur'ani ya faɗa sai ga gashi nan wannan ce alhurman da aka fir'auna kadai to shine Allah ya tuna wa bani isra'ila wannan karan bauta ɗaya bayan ɗaya yace wa yanzu faragana bi kumul bahara ku tuna lokacin da muka tsaga muku teku ta yi hanya ba an zaira ku muka tsiratar da ku wa garaka na ala fir'auna fir'auna da mutanen shi gaba ɗaya muka zirbe da su kuna gani suna gani fa su sun tsallaka suna bayan bakin teku musa ya raka sanda zai buga aka ce a kan kai karambani ka kyale ruwa yadda yake wannan za mu kare da su suna kallo suka shigo suna kallo aka durmiyar da su har yau ba wanda ya hayo sama suna ta ana kasa da su cikin bala'i sai gawar fir'auna kaɗai aka yi sama da ita wai ko kasa ina suke yanzu wallahi suna ta ana musu azaba eh annaru yuhuda alaiha allah ya ce النار يعرضون عليها غدوا رشيدا dan karka yin tsammani a cikin ruwa suka halaka suna cikin dan sanyi sanyi ko Allah ya ce a ba haka zance yake ba annaru yuriduna alaiha da shi da tawakkal tashi wuta ce muke sa ana bujiro musu ita guduwa wa ashiya sahiya da madaji idan kana so ka san abin da ake fara da gurin mai tsire haka idan ya sa nan bangaren ya sha wuta sha wuta an sai bi sai ya juya haka ake musu har tashin kiyama annaru yuriduna wuta ce ake bujiro an gaza wannan bangaren tsaf sai a sake juya wancan sharon kuma tsaf har tashin kiyama guduwan washiya Allah ta sahiya da barata ana gasa su da wuta idan an haka an kare Allah ce wayo bal kiyama ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد ranar da za a tashi العذاب.
alkiyama kuma ana gama tashin alkiyama su ba za a jira ba ba a jiran hisabi su Allah ta adaka lo ala fir'aun da fir'aun da mutanen shi gaba ɗaya za mu shigar da su cikin ashaddal azab matsananciyar azaba Allah ke kaga tsarin da Allah ya kare da su ko bai kare da su ba to da Allah kai yanzu wani irin tsaurin kai da zaka wa Allah ka daga ya zaka da fir'aun to shi ne Allah ke tuna mana da bani Isra'ila cewa wa aka raka da ala fir'auna wa antum tazarun ya ku bani Isra'ila mun dirmiyar da fir'auna da mutanen shi ku kuna kallo me yasa ba za ku yi imani ba duk waɗannan ayoyi sun karanta a cikin littafin su kuma manzon Allah yana karanta musu sun sani amma wallahi ba su yi imani ba sai yan kaɗan daga cikin su a wani hadisi ma wanda Allah alam bi sati annabi na cewa da an samu mutum goma cikin yahudu sun yi imani da duka sauran mutane sun yi imani har manzo Allah bar duniya ya ce ba samu cikakken bai hude guda goma a duniya ba a cikin musulunci yahudu tuba babu kenan dangin bare da alade yanzu su suke jagorancin duniya kuma sai sa bayan da duniya ta zauna lafiya su suka kirkira tsarin waɗansu kashashe su mallaki makami mai linzami su kaɗai ban da saura da ka fara sai a ce a za a kai maka hari ka ga ya zalunci ne ko ku naɗa kanku a duniya ku ce kawai ku ne sarakai ku kaɗai za ku rike makami kowa kan ya rike da haka su suke kera makamai kuma suna sayarwa su sayarwa gwamnati kuma su je su bai yan tawaye kyauta ta tsarin su ne da ga zauna lafiya da kun yi wuta ta yi wuta sun can ku zo ku sake sayan saura wasu makamai wanda za ku kare su idan kun ba da kuɗi sun kera muku kun hana ƙarƙashin ƙasa su kawo wa'yan da suka falaku a yi ta bala'i yana zuwa jini suna jin daɗi Allah ka tsare mu da makircin su da sharar su Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi a gaskata da kafirci da shirka a bayan ƙasa abin da muke yi da Allah ka bamu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi